مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha uku ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a wanda ya zo daidai da goma ga watan tara a girgoriyan kalanda dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kaset ɗinmu na arba'in da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala a idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba mun kammala da annaqidu alkhamis wato abin da ke warware kalmar shahada a na biyar wanda malam ya masa take da man abghadha shay'an mimma jaa bihi rasulu walau amila bihi faqad kafara duk mutumin da ya ki ko ya kyamaci ko ya tsani ɗaya daga cikin shari'o'in annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin shari'o'in da qur'ani ko sunnar manzon Allah ta zo da shi ya ji baya son wannan abun ya ki wannan abu ya ki jinin wannan abu to wannan koda ya yi aiki da wannan abun ya zama kafiri mun kawo dalilai a da hujjoji masu ɗimbin yawa wanda ke buƙatar ƙarin bayani sosai to sai ya koma kasa ɗinmu na 48 domin jin cikakke kuma gamsasshen bayanai dangane da wannan matsala yau insha Allahu ta'ala za mu tashi an naqidu sadis wato abin da ke warware kalmar shahada na shida wanda malam ya masa take da al-istihza'u billahi aw rasuli aw bil qur'ani aw bi ayyi sha'iratin min sha'airil islam wato mutum ya izgilanci wa Allah mutum ya izgilanci wa Allah ko ya izgilanci wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya izgilanci wa alqur'ani ko ya izgilanci ga wata sha'air daga cikin sha'airul islami wato wasu abubuwa da suke da alaka da musulunci kai tsaye kamar ya izgilanci wa ka'abatul musharrafa zada Allahu takriman wa tashrifa ko kuma ya izgilanci wa a jakin annabi sallallahu alaihi wasallama ko taguwarsa ko ya izgilanci wa madinatu rasulillah sallallahu alaihi wasallama ko makkatul mukarrama ko dai wani abu daga cikin abubuwan da suka shafi musulunci kai tsaye ya yi izgilanci ga wannan abun to duk mutumin da ya haka ya zama kafiri an gane magana da kyau ko to shine malam yake cewa abin da ake nufi da wannan manista haza'a billahi wanda duk mutumin da ya yi izgilanci wa Allah kamar yadda aka samu wani ya fito yana cewa ramadan ya kama musulmi za su dinga azumi ga wanda ya kasa sabar musu da zaman lafiya tsakaninsu an samu wani ya fito ya irin wannan maganar kuma yana da'awar shi musulmi ne to wannan izgilanci ne ga Allah duk mutumin da ya haka wa Allah ya zama kafiri an gane magana da kyau ko yauwa audin rasuli ko kuma mutum ya izgilanci wa manzan Allah kamar yadda aka samu wata ko wani ya fito lokacin da aka yi tsawa dangane da hana yin gasar zaɓar sarauniyar kyau in ba ku manta ba wata ko wani ya fito ya ce ai ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zai halarci wannan buki shi ma da ya zaɓa wannan izgilanci wa annabi muhammadu ne kuma kafirci ne in ba dan a darasi ba ne maimaita irin wannan maganar ma ba ta da amfani an gane maganar da kyau ko wato ina ba da misali ne daga cikin misalan yi wa addinin Allah izgilanci da faɗa masa bakar magana da jefa masa da yarfe na wani abun da bai kamata ba bai dace a ce musulmi a- a- ma'ana wanda ba musulmi ba ma ya faɗa fadlan anil muslim ballantana musulmi an gane maganar da kyau ko to izgilanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kafirci ne au bil qur'an ko kuma mutum ya yi izgilanci wa alqur'ani ya faɗi wata bakar magana ga alqur'ani ko ya yi wani shega ga alqur'ani ko ya faɗi wani abu da za a tuntsire da dariya akan alqur'ani yana faɗin wannan ya zama kafiri au biddin ko kuma mutum ya yi izgilanci wa addinin musulunci ya faɗi wata magana ta ɓatanci wa addinin islama ya faɗi wata kalma da za ta sa a yi dariya ko kuma a tafa na fata an fahimta akan addini mutum yana yin haka ya zama kafiri au bil mala'ikati malar rasulam ya ce ko kuma mutum ya izgilanci wa mala'ikun Allah ya faɗi wata magana wa jibrilu ko ya faɗi wata magana wa malakul maut na fata an fahimci magana ko ya faɗi magana wa ridwan wato mala'ika ridwan mai ainihin wato mai gadin aljanna an gane maganar da kyau ko da sauran ainihin wato mala'iku irin su maliku masu gadin wuta wa qalu ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun to duk mutumin da ya irin wannan to ya zama kafiri kamar yadda aka samu yahudu suka samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da wasu tambayoyi daga cikin tambayoyin suka tambaye shi cewa wa yake zuwa masa da wahayi sai ya ce musu jibrilu ne ya suka ce za ka aduwona ai jibrilu maƙiyinmu ne ba ma son jibrilu ai abokin gabarmu kenan ai shi yasa ba za mu yadda da kai ba suna rufe bakinsu sai Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah ya ce ka ce musu duk wanda ya zama maƙiyi ga mala'ika Jibril, to ka sani dai shi dai Jibrilun shi Allah ya wakilta ya dinga sauke maka alƙur'ani akan zuciyarka, fa inna hu nazzalahu ala qalbika bi idnillah. An gane ko? من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين هكا دو وند يزما مكين الله مكين جبريل مكين ميكائيل to shi ma ya sani Allah baya san shi fa inna Allah aduwwul lil kafirina to haka duk wata kalma da za ta bayu zuwa ga cin mutuncin mala'ikun Allah ko cin mutuncin annabawan Allah to wannan kafirci ne aw bil ulama min ajli ilmihim ko kuma ai izgilanci wa malamai saboda ilimin da Allah ya basu ku gane yi wa malami izgilanci as individual haka kawai ba tare da ka jingina abun zuwa ga aikin da yake na karantarwa ko nauyin da ke ɗauke da shi na iliminsa ba wannan ba zai kafurta mutum ba amma idan kai mar izgilanci akan abin da yake yi na karantarwa ko akan abin da yake ɗauke da shi na ilimi ko akan abin da yake ɗauke da shi na haddan alkur'ani ya kamar izgilanci akan wannan ka zama kafiri jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko misali malami ne mai karantarwa malami ne mai da'awa sai ka ɗauko hotonsa ina fata ana fahimta ga ƙur'ani a gefensa sai ka ɗauki wani hoto na wata budurwa ka ɗaga hannunta he ka rataya a wuyan shi kana ishara da cewa ga malami mai karantar da ƙur'ani kuma rungume da wa da mace to kana yin wannan ka zama kafi domin wannan kai tsaye kana so kai blackmailing ɗin abin da yake menene karantarwa irin yadda za ka ga an ɗauki hoton malam kabiru gombe an haɗa shi da hoton wata matsiyaciya ina fata ana fahimta ko an ɗauki hoton malam tijjani yusuf guruntum ko an ɗauki wani daga cikin hotunan malamai ko bidiyon su ko wani abu sai a haɗa su da wani abu na shegantaka wai ana so a nuna malaman naku da kuke ji da su masu cewa a ji tsoron allah to su ma ga irin yadda suke kana yin haka ka zama arne wallahi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda me saboda yanzu ba wai shi malamin as individual kake so ka ci mutunci ba a'a abin da yake karantarwa ne kake so ka soka to da karasu yadda za ka yi sai ka biyo ta wannan hanya jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko saboda haka al-istihza'u bil ulama min adli ilmihim yi wa malamai izgilanci saboda ilimin da Allah ya basu da takawa da Allah ya basu da tsoron Allah da Allah ya basu da iya karatu da wa'azi da Allah ya yi musu sai ka nemi ka ci mutuncin su turu wannan to ka zama arni an gane aw istihza bi ayyi shay'in bi ayyi sha'iratin min sha'airil islam ko kuma mutum yayi izgilanci wa ɗaya daga cikin sha'air na musulunci sha'air ko sha'ira min sha'airil islam kamar ka ce makkatul mukarrama makka tana daga cikin sha'airul islam kamar ka ce ka'abatul musharrafa ka'aba tana daga cikin sha'airul islam kamar ka ce masallaci ɗakin Allah ko wannan masallaci yana daga cikin sha'airul islam kamar sanya niƙabi ko sanya menene hijabi waɗannan duk suna daga cikin sha'airul islami ko kuma gemu ajiye gemu duka yana daga cikin sha'airul islam ko ɗan galawando na fata an fahimta yana daga cikin menene sha'airul islam da sauransu da sauransu sai ka ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sai ka yi izgilanci misali mutum ne ya tsaye da gemu sai ka kama gemun ka ja ka ce wannan ai gemun bunsuru ma bihi daraja ka zama kafiri billahi lazi jama'a suna yi ko ba sa yi suna yi suna yi don haka yanzu ba shi kake so ka ci mutunci ba wannan gemun da ya ajiye ne kake so ka ci mutuncin shi ko kuma ka ce ka haye ruwa sauwan dan ka tsallake ruwa saki wandan ka zama kafiri wallahi saboda dokar annabi muhammadu ce sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutum ya zo sallah yana dunkula hannu sai ka ce ijinu dungun kuturu suna faɗa ko ba sa faɗa suna faɗa ka fita a musulunci he ka dawo bye bye ka bar addinin musulunci wannan shi ne gaskiyar magana to waɗannan duka daga cikin wasu abubuwa da ka gani na musulunci sai ka soki abun ko kuma kai izgilanci wa abun ko kai wata bakar magana wa abun to wannan yana fitar da mutum daga ina daga musulunci Allah ya sauwake saboda haka a wustihiza bi ayyi sha'iratin min sha'airil islam ka salati kamar mutum ya izgilanci wa sallah mutum ya faɗi wata bakar magana wa sallah kamar yadda muka kwatanta ko muka ɗan siffanta wa zaka kamar mutum ya yi izgilanci wa zakka wa siyam kamar mutum ya yi izgilanci wa azumi wal hajji kamar mutum ya yi izgilanci wa aikin hajji ya kalli tare ya ce taron banza taron wafi kawai aikin hajji ka kalli dandazon musulmi ka ce taron banza ka zama kafiri wallahi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko wattawaf ko kuma kaga mutane suna dawafi ka ce dube su da Allah dube su ko me suke yi wai wani zagaya suke yi hakan nan kai izgilanci wa dawafi ko masu dawafi akan dawafin to ka zama kafiri awil ka'aba kamar yadda muka faɗa ko kuma kai wa izgilanci wa ka'aba wal wuqufu bi arafa ka kalli dandazon mutane a abin nan a tsayuwar arfa ka gaya musu bakar magana ko ka yi wa maganar wata mummunar tsayuwar wata mummunar magana duka wannan yana daga cikin abin da yake fitar da mutum a musulunci a wista haza bil masajidi ko kuma ya izgilanci wa masallatai ɗakunan Allah ce waɗannan masallatin da ake ginawa duk da kake ganin su kasuwannin garin nan ma sun fi su daraja ko dai wata magana makamancin wannan au bil adhan ko kuma kai izgilanci wa kiran sallah kana ji ladan ya fara ƙwarƙwar Allahu akbar Allahu akbar ka kyalkyale da dariya sai ka ji wani kurari ko ka ji wani haushi kana faɗin wannan ka zama kafiri wallahi aw bil lihiyati ko kai wa izgilanci wa gemu da zaman bada misali aw bi sunnatin nabawiyya ko kuma kai wa wata sunnar manzon Allah izgilanci shine muka ce kamar dan galawando ko tsaye da gemu ko wani abu daga cikin sunnonin manzon Allah an gane aw ghairi zalika min sha'airillahi ko kuma ɗaya daga cikin shari'o'in Allah ko sha'air na musulunci fa huwa kafirun mutumin da dai haka ya zama kafiri ai duk wanda ya kafirci karka ji kunyar gaya masa kalmar shi kafiri ne tunda hi bai ji kunyar Allah ko manzon Allah ba bai ji kunyar qur'ani ko hadisin annabi muhammadu ba ya faɗa abin da yake so to ka gara masa abin da ainihin wato ya nemi a gara mishi kawai shi ne wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla sai ce me wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ina fata ana fahimtar magana saboda haka duk wanda ya yi wani abu wa addini ya zama wannan abun cin zarafi ne ga addinin kai tsaye yadda bai ji kunyar gaya wa addinin Allah bakar magana ba kar a ji kunyar gaya masa ya zama kafiri a gaya mishi ya rage nashi yanzu idan ya yi ne bisa jahilci da rahin sani to anan shari'a tana masa uzuri sai a fahimtar da shi ya tuba ya ta istighfari Allah sai ya fe mishi amma idan da gangan ko kuma aka tunatar da shi bai ɗauki abin da muhimmanci ba tare da cewa da yayi ne cikin rahin sani ko yayi ne bisa jahilci sai aka ankarar da shi sai ya ke ɗauki abin da muhimmanci bai razana ba bai firgita ba bai dame shi ba sai a sake gara masa kalmar kafirci a kan shi don yanzu ya nuna tunan da gangan ma yayi kenan Allah ya shirya da mu menene dalilan mu akan waɗannan abubuwa da malam ya lissafo sai ce qala ta'ala Allah ya ce qul ka ce musu abillahi yanzu Allah kenan wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una su kuke wa izgilanci Allah ya ce la ta'tabiru kar ku kawo wa Allah wani uzuri kad kafartum ba'da imanikum kun kafirce bayan da kuna da imani Allah ce inna afu an ta'ifatin minkum in mun yafe wa wasu daga cikin ku nu'adhibu ta'ifatun bi annahum kanu mujrimina sai mun ɗanɗana wasu ɓangaren ku azaba saboda mutanen banza ne kamar yadda al-imamu al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa sa tafsirin ƙurtubi ya rawaito daga katada cewa lokacin da aka tafi yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya tare da sahabbai tare da shi kuma wa ma'ahu rakabun minal munafiqina to akwai kuma wasu mahaya su kuma daga cikin dandazon munafukai na fata an fahimta yasiruna bayna yadayhi suna tafiya tare da annabi muhammad ana cikin tafiya faƙalu waɗannan munafukai sai suka buɗu baki suka ce unzuru ila haza da Allah ku dube shi suka nuna manzan Allah na fata an fahimta unzuru ila haza ku kalli wannan da Allah huwa yaftahu qusurar sha wai wannan shine zai ci garin sham da yaki na fata kuna fahimtar magana shi ne zai ci sham da yaƙi har ma ya kama garin wa ya akhudha ko wa ya akhudhu husuna banil asfar kuma wai shi ne zai wato kama ko ya kewaye garuruwan banul asfar wato 'ya'yan turawa 'ya'yan farare wato suna izgilanci wa annabi muhammad cewa ƙarfinsa da fawarsa ta addininsa bai kai ya tunkari waɗannan mutanen da yaƙi ba ballanta na yi nasara a kansu suna tafiya fa tare da shi amma suna masa bakar magana haka ake addinin fa ana tafiya tare da mumine ana tafiya da munafukai wannan karatun da muke yanzu kar ku yi mamaki wallahi tallahi akwai wanda suna kewaye da mu ko suna cikin mu nan mu muna karantarwa su kuma suna mana izgili ba a samu jama wai hi dole sai mutane sun gyaru wai dole sai mutane to ku bar hi ta yi mu gani wai duk wa'azin nan da yake dole sai an dawo sai an koma mutanen kirki ka rabu da mutane kawai ka ci gaba da kai ma harkar ka akar maka Allah kai kana kokarin jama'a su gane addini su kuma suna gefe ba su da aiki sai analysis a kanka wani ma ga kwankwason gidan shi ga kwankwason masallacin amma wallahi tallahi duk kalmar da ka faɗa sai ya mai da martani a kanta abin da kake yi bai dame shi ba maimakon ya ja bakinsa ya shiru shikenan ba shi da matsala kawai laifinsa shi ne bai yi tsaya aka yi abin tare da shi ba to sai ya faɗa wa abin da kake yi wata bakar magana da zai jawo masa ya cewa Allah bai sani ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to haka ake fama kullum kai kokarin ka ya za a yi a gyara kokarin ku ya za a yi a gyara ya za al'umma ta dawo mutanen arziki amma wasu suna nan a gefen ku a kusa da ku ba ruwansu da masallacin ba ruwansu da zuwa karatun ba ruwansu da komai amma sun iya su zauna su yi ta ƙananan maganganu da gulma a kanku su faɗi kaza su faɗi kaza su faɗi kaza to irin waɗannan wallahi su ne wanda idan mutum bai ankara ba zai je ya faɗi wata kalmar da za ta fitar da shi a musulunci domin yanzu idan ka zo ka faɗa wa wannan masallacin bakar magana ko ka faɗa wannan darasin bakar magana da Allah albani ka faɗa wannan magana ba albani ka faɗawa ba yan kwamitin masallaci ka faɗawa ba su ka faɗawa ba ka faɗawa Allah ne kuma zai ma hukunci wannan shine kawai dan aikinsa ake yi addininsa ake rayawa shi ake karantarwa jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko wallahi muna faɗin wannan ne saboda muna so mu mu tsira kuma ku tsira haka muke so kowa ya tsira wallahi shine fatanmu in ba don haka ba wallahi da ba za mu magana ba sai mu shiru mu bar ku ku yi ta maganganu da za su kai ku wutar jahannama su dawamar da ku ba shi kenan ba to amma duk musulmin Allah fata yake idan ya ga wani yana kuskure ko yana ba daidai ba ya ne ya gyara ya gyara ya ji tsoron Allah ya ɗauki matakin gyara to shi kenan sai ya zama da shi da wanda yake wannan kuskuren duka kowa ya tsira amma wallahi tallahi musulmi ya cika musulmin banza a lokacin da ya zama bai damuwa da waɗanda suke yin ba daidai ba su gyara wallahi ka cika musulmin banza wallahi ya zama fatanka shine mutane su hallaka kar a nuna musu kuskurensu kar a gaya musu abin da suke ba daidai ba su gyara shikenan kai ma ka hallaka wallahi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce misali na da ku kamar misalin mutum ne ya zo ya hura wuta domin ya ji dumi hadisin muslim imam bukhari ma ya rawaito shi amma wannan lafazin na muslim ne manzo Allah ya ce sai na zo ina jin dumin nan ko ya zo yana jin dumin nan ku kuma sai ku dinga zuwa kamar kwari sun gano haske suna so su zo su higa ba sani ba azaba ce annabi ya ce in dinga ciwo kwalar ku ina fusgo ku ko kuma kuna fizgewa sai kun fada cikin wannan bala'i yace daidai da ni da ku kenan misali na da ku da ku kenan ni ina ta kokarin nuna muku kaza da ake ba daidai bane kar ku yi ko kuma kuna ganin kamar a cikin haka alheri yake jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so saboda haka waɗannan munafukai kawai suka kalli annabi suka ce unzuru ila hadha ku kalli wannan da Allah fa innahu wai wannan ne fa wannan fa da kuke kallo yaftahu qusura shami wa ya'khudhu husuna bani al-asfar wai shine zai ci garin sham da yaki shine zai kama turawa da mutanen banza duka zai ci nasara a kansu suna cikin wannan magana fa atla'ahu Allah alama fi qulubihim sai Allah ya tsinka yadda annabi akan abin da ke cikin zukatansu wa ma ya tahaddathu bihi da kuma abin da suke tattaunawa faqala sai annabi ya ce wa sahabbai ahbisuhum ku tsare mun waɗancan mutanen sahabbai suka dakatar da su faja'a bihim faja'a ilaihim manzo Allah ya zo gurin su sai ce musu ku ne kuke cewa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza budar bakin su ya suka ce kunna nahudu wa nal'ab ha manzo Allah ai raha muke yi wallahi hiran mu kawai muke muna dan tadin mu muna dariya nahudu wa nal'ab wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma nakhudu wa nal'ab shine Allah ce da za ka tambaye su sai su ce maka ai kutsawa muke cikin maganganunmu wasa muke ai raha ce haka wallahi za ka ga mutane a cikin maganar raha su gaya wa Allah bakar magana su gaya wa manzon Allah bakar magana su gaya wa musulunci bakar magana kai ma mai karantarwa su yanka maka magana akan abin da kake yi na karantarwa idan ka ce habawa ne za ka ce haji ha Allah da ha sa muke yi ne hawa akrama kallah hawa ai ba za mu faɗa kaza ba ai ba za mu ce kaza ba wallahi tallahi ka zama kafiri wannan shine gaskiyar magana gashi nan haka Allah ya faɗa cikin suratul tauba da za ka tambaye su me yasa kuka ce kaza sai su ce a ai wasa muke ai kaza sai Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u yanzu Allah kenan da ayoyinsa da manzansa su kuke wa izgilanci Allah ya ce la ta'tazuru bana buƙatar ku kama wani uzurin wasa kuke yi hira kuke yi taɗi kuke yi tattaunawa kuke yi ba ruwana da wannan kad kafartum ba'a da imanikum kun zama kafirai bayan da ku mu'mine ne shine Allah ya ce inna afu an ta'ifatun minkum nu'adhibu ta'ifa idan mun yi afuwa wasu mutane daga cikinku wanda su tuni sun bar munafurcin sun dawo kan musulunci da gaske nu'azzibu ta'ifa wallahi sai mun ɗanɗana wa wasu daga cikinku azaba ya annahum kanu mujrimina saboda mutanen banza ne munafukai ne an gane maganar da kyau ko da haka in afu an ta'ifatin minkum nu'azzibu ta'ifa dan haka wannan shine sababin nuzul na saukar wannan aya waɗancan munafukai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi irin wannan magana da haka sai malam yace fallazi yastahzi'u bi shay'in mimma ja'a bihi ar-rasul duk mutumin da yake izgilanci wa abin da annabi ya zo da shi fardan aw wajiban aw sunnatan wannan abin farilla ne wajibi ne sunna ne fa innahu yakunu murtaddan an dinil islami malai yace wannan mutumin yana yin ridda yana barin addinin musulunci duk mutumin da yawa wata farillar musulunci ko wani wajibin musulunci ko wata sunnar musulunci ya gaya mata bakar magana ya yi izgilanci gare ta ya faɗi wani abu makamancin haka a cikin abin da ake yi na shega da shegantaka da tsiya malai yace ya zama ya zama kafiri wa qala subhanahu kuma Allah ya sake cewa innal ladhina ajramu lalle waɗanda suka zama mutanen banza kanu min alladhina amanu yadhakuna sun kasance suna dariya wa mutanen arziki ina fata an fahimta kanu min alladhina amanu yadhakun Allah ya ce wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i dhallun wa ma ursilu alaihim hafizun falyawma alladhina amanu min al-kuffari yadhakuna 'ala al-ara'iki yanzurun hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'aluna bari mu fassara wannan aya sai mu ji mai Imam Al-Qurtubi ya sake faɗa kuma dangane da wannan Allah ya ce innal ladhina ajramu lalle waɗanda suke mujrumai mutanen banza kanu minal ladhina amanu yadhakuna sun kasance suna tuntsira dariya wa muminai suna dariya ta isgilanci haka zaka ga yanzu mutanenmu idan aka ga mutum ya kama addinin Allah sau da kafa zai zo ya kwana a masallaci yana karatun alkur'ani zai miƙe a cikin masallaci yana na filfili zai ɗauki littafi ya wuce zai tafi ɗaukar darasi haka ne ko ba haka ba sai ga waɗansu mutane a gefe suna zaune da kujerun banza suna shuna shi suna gaya masa bakar magana ana samun haka ko ba a samu ke kalle shi duk a zamanin nan ya rasa me zai yi wai ya ɗauki bulugul marwa ya tafi gurin malam musa adam mai hula ɗaukar karatu ka rasa abin da za ka yi wai ka ɗauki bulugul marwa ka tafi gurin malam musa bawan Allah ya wuce shi bai ma kalle bai san ma suna zaune a gurin ba amma su kuma suna gaya masa magana suna masa dariya wallahi jama'a lokacin da nake neman karatu tare da cewa ba mun daina ba har yanzu muna yi akwai wanda ya kalli tsabar idona tsabar ido na gar da gar ba wai maganar ya faɗa a gefe in ji labari ba yace yanzu malam kana ga wannan hanyar da ka ɗauko za ka tsira a kanta na rantse muku da Allah ƙarara yanzu kana ga za ka yi surviving akan wannan hanyar da ka ɗauko kai ba ka da aiki sai dai ka ɗauki littafi ka tafi makaranta kullum a ganka da keke akwai wata keke na a bayanta na rubuta alkitabu wa sunna a yanzu haka magana da nake muku akwai waɗanda muka tashi tare da su ba su da suna a gurinsu illa alkitabu wa sunna shekara ashirin da biyar da ta wuce wannan harkar da kaga muna yin ta yau kai yau ka san baka san yau baka san irin tirka-tirkar da aka shawo ba don haka ita kanta keken izgilanci ake mata in na zo wucewa alkitabu wa sunna ce masha Allah tuka mu wuce yau wasu daga cikinsu muna gamuwa da su wasu waɗanda Allah ya gane da su suna fahimtar wallahi sun yi kuskure ashe a baya wasu kuma har yanzu suna nan fahim fi tsuguya nihim ya amahuna suna nan a cikin ɗimuwarsu suna tafa gauniya wallahi wani haka ya kalli tsabar ido na yace wai wannan hanyar da na ɗauko yanzu ina ga zan yi sababin a kanta na ce masa to sanin gaibu sai Allah amma dai ni na sani hanyar da nake kai ba hanyar banza ba ce kuma da izinin Allah in Allah ya yarda surviving na duniya da lahira in Allah da na yi akan wannan hanyar insha Allah an gane maganar da kyau ko so haka mutane suke to haka shine Allah anan yake ce mana innal ladina ajramu mutanen banza kanu minal ladina amanu yadhakuna sun kasance suna tuntsira dariya wa muminai daga an ganka ka kama hanyar Allah sai mutane su dinga ma dariya suna ganin wai ai kai baka waye ba baka san ma me duniya take ciki ba kuma wannan abun fa na rantse da Allah barin gaya muku babu wanda baya fama da shi ba wai sai malamai ko ɗaliban ilimi ba ko a ma'aikata ne aka gane kai mai riko da addini ne ka shiga uku kuma ba a gurin arna ba a gurin yan uwan kasuwa musulmi a ofis daga an gane kai dan san abu gaskiya ne dan san ayi gaskiya ne dan san ayi abin da ya dace ne dan abu doka ne da oda dan a kiyaye haƙƙi ne na ofis ko na gwamnati ko na kaza ka shiga uku ka shiga uku yanzu gashi nan wannan abin nan abin nan abin nan abin nan kwamanda na civil defense na garin nan Allah ya saka wannan bawan da Allah da alheri wani aiki da ya ɗauko malam wanda ba kowa yake taimako ba illa musulmi da musulunci shine irin yaran da ake zuwa ake kamowa a gidajen abin nan gidajen abin nan iskanci da shegantaka da tsiya da ake ginawa ƙananan gidaje malam ka samu yarinya yar shekara sha bakwai sha takwas sha tara maimakon idan an kama su kai tsaye ana tafiya da su furzin sai ya ce ba za a dinga kai su furzin ba don galibi ba hakan baya kawo gyara yanzu sai ɗauko wani tsari an kamo irin waɗannan idan musulmai ne sai a kira malamai su musu nasiha su ja kunnansu a kira iyayensu a tattauna a tattauna a sulhunta su koma gidajensu Allah ya saka mishi da alheri idan kuma kiristoci ne a kira fastoci a ce su zauna su yi wa 'yan uwansu nasiha a addinin kiristiyaniti babu wannan abun malam wallahi bawan Allah ne yasa aka kira ni tun karfe sha biyu na je ofis din nan ban bar ofis din nan ba sai karfe tara da rabi na dare na ga abin da na gani na yi mamaki hankali na ya tashi yarinya yar shekara goma sha shida malam ni ne mata intabiyu da kaina ta ce min tana shan sholi tana shan shisha tana shan wiwi sannan tana shan giya yarinya yar shekara goma sha shida wallahi tallahi ni innan ni ne mata interview da kaina komanda ya ce malam kai mata tambayoyin da kake bukata ka yi tambayoyin da duk kake su akwai yarinya da ta ce min a wuni ɗaya samari takwas suke kwanciya da ita a wuni ɗaya kuma wallahi tallahi bata wuce shekara goma sha biyar ba to wannan aikin da kwam- abin nan abin nan wannan kwamanda ya zo yana yi wallahi malam in kaga tsangwamar da yake fama da ita a garin nan akan wannan aikin abin sai ya tayar ma da hankali abin da muke neman sa ruwa a jallo a samu wanda zai zo ya taimake mu ƴaƴan mu su dawo kan hanya maimakon a karfafa wannan bawan Allah sai ga wasu munafukai mutanen banza har suna kokarin kai kukansa gurin gwamna dan a dakatar da shi ko a ɗauke shi madalla saboda wasunsu daga cikin manyan suna da alaka da irin wannan iskancin domin wani abin da zai baka mamaki a wannan ranar da ya kira ni wallahi har da wani ciyaman na local government aka kama da wata irin wannan me ci to yau an wayi gari addininmu kullum idan aka samu wasu waɗanda suke masu ƙoƙari su kawo gyara cikin al'umma kokari ake sai an dakile su sai an hana su amma wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya ki sai haskensa ya cika wa lokari halkafiruna wal mushrikuna wal mutazandiquna Allah shirye da mu dan haka malai yake cewa fallazi yastahzi'u bi shay'in mimma ja'a bihi ar-rasul fardan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan an dinil islam ya ce Allah ya ce innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhaku lalle mujrimai mutanen banza sun kasance suna yi wa muminai dariya Allah ya ce wa idza marru bihim in suka zo wucewa ta kusa da su ya tagama zuna sai su dinga taba junansu suna takula juna suna ta kalle shi ya tagamazu wa idan qalabu idan suka juya ila ahlihim zuwa ga iyalansu in qalabu fakihina sai su juya suna masu wato jin daɗi da farin ciki da ainihin wato yin abin da suka ga dama cikin abin da suke yi na cin mutuncin waɗannan Allah ya ce wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dalluna idan suka ga muminai suna kan tafarkin musulunci da imani he su ce ai waɗannan da kake kuke gani wato batattu ne Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizina ba aiko su su zama masu kula ko lura da ayyukansu ba ina fata an fahimci magana sai Allah ce fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakuna akwai ranar da wato suma muminan za su rama izgilancin da kafirai suke musu alal ara'iki suna ainihin wato a kan gadajensu na cikin aljanna yanzuruna suna kallon su Allah ce halfu wibal kufaru ma kanu yaf'aluna yanzu dan Allah abinda kafirai suka kasance suna aikatawa ya zama musu abin alheri sun samu ladan wannan abu ba su samu ba na fata ana fahimta al-imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa ya faɗi wato ma'anar waɗannan ayoyi a da Allah yake cewa innal ladhina ajramu malam yace yana nufin arwahul kuffari fi dunya ma'al mu'mini bistihza'ihim bihim wal muradu ru'asa'u quraish min ahli shirki abinda ake nufi shine shugabannin mushrikai daga cikin mushrikai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama su ne ake magana a kansu amma ta shafi kowa da kowa malam qurtubi yace rawa nasun an ibn abbasin qala an rawaito daga malamai da yawa daga abdullahi dan abbas yake cewa waɗannan da Allah yake cewa illal ladina ajramu waɗannan mutanen banza yace huwal walid bin al-mughira daga cikin su akwai walid dan mughira wa uqbatu bin abi mu'aytin da uqbatu dan abi mu'aytin an gane ko wal asu bin wa'il da asi dan wa'il wal aswad bin abd yahus da kuma aswad dan abd yahus an gane ko wal asu bin hisham da asu dan hisham wa abu jahal da baban jahilai wal nadru bin al haris da kuma nadru dan haris wa ulaika da sauran waɗancan mutane da kuma Allah yake cewa kanu min alladhina amanu ay min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahabban annabi مثل مثال عمار عمار بن ياسر وخباب ده خباب بن العرد وصحيب ده كما صحيب الرومي وبلال ده كما بلال الرباح sun kasance yadhakuna a suna musu dariya ala sukhriyati suna musu izgilanci da shega wa idza marru bihim ai idan suka zo wucewa za su tafi gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ɗaukar darasi da karatu ya tagama zuna sai su dinga tsurkunar junansu suna shuna su suna ainihin wato faɗa musu maganganu waɗanda suke ba su da ainihin wato daɗi suna kuma a wato cin mutuncinsu an gane maganar da kyau ko wa idan qalabu ay in sarafu ila ahlihim wa ashabihim wa zurriyatihim in qalabu faqihin ay mu'jibina minhum suna ainihin wato mamakin sahabbai suna kuma yi musu tsiya da shegantaka akai wakila ay mu'jibuna bima hum alaihi min al-kufri sai su dinga jin daɗi da mamaki da kuma burge kansu akan abin da suke kai na ainihin wato kafirci da kuma abin da suke kai wanda yake ba mai kyau ba amma sai su dinga jin cewa su kamar akan daidai suke an gane maganar da kyau ko to kamar yadda da yazo a cikin ainihin wato ayoyi da yawa wa idza ra'awhum ay idza ra'a ha'ula'il kuffari ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu inna ha'ula'il dalluna sai su dinga cewa mu'mine wai batattu ne su fittiba'ihim muhammadan akan biyayyar da suke wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa fal yawma ya'ani hadha al yawm alladhi huwa yawm al qiyama fal yawma a yau yau ranar tashin al qiyama alladhina amanu waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kanu min al kuffari yadhakuna su kuma za su yi wa ainihin wato a kafirai dariya za su tuntsire da dariya ay al mu'minuna wa qad taqaddama wa zakara ibn al mubarak أخبرنا محمد بن, بن بشار عن قتادة في قوله فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ما لن قتادة يرويتو أتكم فتن ستشيوا أرانا الدمومني زاس رام دارية دكاتري سكي مسو أي ذكر لنا أن كعبا كان يقول إن بين الجنة والنار a tsakanin wuta da aljanna akwai wata kamar talabijin ko wani gilas ko kuma wani majigi hakan nan فإذا أراد المؤمنون أن ينظروا إلى عدو كان له في الدنيا اطلع من بعد الكوى idan mumini yana so ya ga wani kafiri daga cikin kafirai sai ya duba wannan talabijin din ko wannan ainihin wato guri ko wannan majigi sai ya ganshi dan ya ga abin da ainihin wato yake ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu a labari a cikin suratul safat da Allah yake cewa fattala fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leƙa sai ya ganshi a tsakiyar wutar jahannama an gane ko aya ta hamsin da biyar kala zakara lana annahu ittala a fara'a a jamajimal qaumi taghli sai ya gano dandazon mutane kafirai suna watangaririya a cikin wutar jahannama wa zakara ibn al-mubarak aidan akhbarana al-kalbi an abi salih fi qawlihi allah yastahzi'u bihim a faɗin Allah da ya faɗa a cikin suratul baqara aya ta ainihin wato goma sha biyar da Allah yake cewa Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'amahun ay yuqalu li ahli an-nari wa hum fi an-nar za a ce wa ƴan wuta lokacin suna cikin wuta akhriju ko fito fatuftahu lahum abwabun nari sai a buɗe musu kofofin menene kofofin wuta fa idza ra'awha qad futihat lokacin da suka ga an buɗe musu ainihin wato wannan wutar za su fito domin su kamar za su yi waje aqbalu ilaiha yuridun al-khuruja sai su fuskanto wutar su su nemi za su fito kamar za su fito waje wal mu'minuna yanzuruna ilaihim alal ara'ik su kuma mu'mine a lokacin suna kallon su ta wannan majigi suna daga cikin aljanna an gane magana da kyau ko fa idan tahau ila abwabi ila abwabiha lokacin da suka karaso jikin kofar kamar za su fito غلقت دونهم سي أكل قوفوكم كما فذلك قوله الله يستهزئ بهم wannan shine ma'anar faɗin Allah da yake cewa Allah zai mayar musu da martani izgilancin da suke wa addinin Allah don Allah jama'a akwai izgilancin da ya wannan da zole da tafi wannan za a buɗe ƙofofin wuta dandazon kafirai dab sai sun taho sun zo bakin ƙofa ana dab da za a buɗe kamar sun zo bakin kofa za su fita sai Allah ya sa mala'iku su ƙara datsa menene kofa to shine faɗin Allah subhanahu wata'ala Allahu yastahzi'u bihim kamar yadda malam Qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa wa yadhaku minhumul mu'minina hina ghuliqat dunahum to lokacin da aka kulla kofar su kuma mu'mine dama suna kallon su ta cikin majigi Allah ya samu ne sai su tuntsire da dariya kaga sai rama dariyar da kafirai suka yi musu a nan duniya sai su tunsure da dariya an gane magana da kyau ko shine fadin Allah fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakuna ala al araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alu wannan al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirin sa Allah ya hada mu da shi a cikin jannatul firdaus da haka sai yake cewa wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wal wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi madha ayatina fa a'rid anhum idan ka samu mutane suna kukkutsawa a cikin ayoyinmu in ji Allah fa a'rid anhum kau da kai gabarinsu ka samu mutane za ka zo ka samu mutane sun taru wallahi sun saka wata maganan addini a gaba da wanda kai kawo maganar da masu tattauna su gaba ɗaya jahilai ne ba su san matsalar ba ba su sanya take ba ba su sanya mai malamai suka faɗa a kanta ba ba su san ayoyin Allah a kai ba ba su san hadisan annabi Muhammadu ba amma wallahi sai ka samu kowa yana da abin da zai faɗa a kai ana samun haka ko ba a samu ai ta maganganu mutum ya je ya faɗi maganar da za ta fitar da hima a musulunci bai sani ba shine galibi za ka ga mu da ke Allah ya sa mun sake wa kowa he mutane sun taru suna irin wannan musun kawai sai su buga maka waya shi da kansa ma zai faɗa sai malam musu muke yi ni ne ce kaza shi kuma ya ce kaza to shi ne muka kira ka dan muji sai in ce a to ni ba na amsa tambayar musu e musu ba annabi ya hana jidali jayayya wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan Allah ya hana mu musu ya hana mu jidali ya hana mu jayayya a cikin alkur'an dan haka ni ba zan iya ta amsa tambayar musu da jayayya ba to haka mutane suke sai su dinga kutsawa cikin ayoyin Allah babu ilimi babu sanin ya kamata wa minan nasu man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan hece ne wala kitabin munir wa minan nasu man yujadilu fillah daga cikin mutane akwai masu jayayya a cikin lamarin ubangiji su yi ta musu akan wani abin da ba su da ilimi a kansa bi ghairi ilmin Allah ce babu ilimi haka kawai za su sa aya a gaba ko wata mas'alar addini a gaba kowa yana da abun faɗa bi ghairi ilmin wala hudan ba wata shiriya da suka samu daga gurin wani malami wala kitabin munir ba wani littafi da ya haska musu cewa abin da suke faɗan nan haka yake saboda haka zaman ka lafiya zama na lafiya shine duk abin da ba mu san shi ba kar mu kutsa mishi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ce kar ka yadda kai magana akan abin da bai halatta ba ma'ana baka da ilimi akan sa shine wani malami ya fassara yace la taqul inni ra'aytu karka ce na gani alhalin baka gani ba wala ta kul inni shahadtu karka ce ina nan alhalin baka nan wala ta kafa malai salaka bihi ilmu Allah ce inna sam'a ka sani wallahi ji wal basara da idanu wal fu'ada da zuciya kullu ula'ika kana anhu mas'ula wallahi sai Allah tambaye ka akan su saboda haka kutsa kutsan da mutane suke yi wa ayoyin Allah ba ilimi ba sanin ya kamata wannan ba daidai ba ne ka barwa malamai kana ga wata matsalar hatta mu da muke karantar da ku na rantse da Allah wata matsalar in ta taso ba ma iya yin magana a kanta sai mu ma mun je mun tattaro namu binciken sannan mu buga malam wana waya sannan mu je gurin malam wane me kuka fahimta tattare da wannan sannan su fahimtar da mu sannan mu zo mu koyi ka koyar to in dai har ka yadda ni ne mai karantar da kai ni ma matsalar wata ta fi ƙarfi na sai na je gurin wanda suke sama da ni to ina kuma ga kai da ni ni ne gwaninka ko ba haka bane jama ni ma in ta rikice min sai na lalubo a gurin malamai na to wallahi jama'a mu gaya wa gaskiya kuma kowa ya tsaya akan mustawar shi idan ka tsaya akan mustawarka to sai ka zauna da Allah lafiya ka zauna da al'umma lafiya amma in ka ki to ku za ka kutso wa kanka abin da ba shi da amfani Allah ya kiyaye Allah ya sauwaye da haka yake cewa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga mutane suna kutsawa cikin ayoyin mu fa a'rid anhum ka kauda kai ga barin su hatta ya kudu fi hadithin ghairihi har sai sun shiga wani magana daban musu ake yi tattaunawa ake yi sai kaga cewa za a hana ka ko za a shiga cikin al'amarin ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce kar ka yadda ka shiga a cikin tattaunawa da kai akan wannan a cikin lamarin Allah wanda babu ilimi ina fata an fahimta an gane ko sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu idan har shaydan ya mantar da kai ka zauna din to fala taka ba'da dhikra ma alqawmi zalimina kar ka zauna bayan ka tuna tare da mutane suwa azzalumai jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi an sauke muku a cikin littafi lokacin da kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha wa yustahza'u biha ana kafirce musu ana musu izgilanci mutane su zauna su yi ta maganganu akan addinin Allah bi ghairi ilmin ba ilimi an sauke muku a cikin littafi yayin da kuka ji haka a gurin wasu mutane sai Allah ya ce fala taqudu ma'ahu kar ku yadda ku zauna tare da waɗannan mutanen masu izgilanci izgili wa ayoyin Allah hatta ya kudu fi hadithin ghairihi har sai sun shiga wani magana daban sun ajiye ayar Allah sun koma suna taɗi tsakaninsu sai Allah ce innakum idan mithluhum wannan ita ce ayar ka akramaka Allah a lokacin da kuka zauna tare da su kuka ci gaba da kutsawa ayoyin Allah to kuma kun zama kamar su inna Allah jami'ul munafiqina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah mai tattaro munafikai ne wal kafiri da kafirai fi jahannama jami'a gaba ɗaya Allah zai tattaro su a wutar jahannama Allah ka tsare mu daga kafirci da munafurci wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wa man yu'azzim hurumatillah wanda duk ya girmama alfarmar Allah abubuwan alfarma na Allah abubuwa masu daraja na ubangiji ka'aba ce makka ce madina ce da dai shauran abubuwa da suka shafi alfarmar ubangiji qur'ani kofin qur'ani in ka gani ka girmama shi fallan takaddar ayar alqur'ani ka gani a ƙasa ka ɗauke ta ka mutunta ta fallan takadda ka ɗauka sai ka ga an rubuta ƙala rasulullahi kai marmaza ka tattara ta ka nannaɗe ta ka san yadda za ka yi ko dai ka ƙone ta ko kuma ka nemi wani guri inda ba na dasa ba ka saka ta ko ramin bulak ko wani abu yadda ba za ta wulaƙanta ba ina fata ana fahimta to Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yu'azzim hurumatillah wanda ya girmama alfarmar ubangiji wa huwa khairul lahu inda rabbih to wannan ba karamin alheri bane ba a gurin ubangijinsa alheri ne gare shi mutumin da yake girmama addini da abin da ya shafi addini wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wa man yu'azzim sha'airallah wanda duk ya girmama sha'air na musulunci abubuwan da suka shafi addini ka girmama masallaci ka girmama qur'ani ka girmama mace mai hijabi ka girmama hijabi ka girmama niqabi ka mutunta gemu ina fata an fahimta ka mutunta ka'aba ka mutunta makka ka mutunta madina duk wani abin da ya shafi addinin Allah in ka gani ka mutunta shi ka girmama shi Allah ya ce fa inna hadin taqawul qulubi wannan yana daga cikin abin da yake saka wato tsoron Allah a cikin zuciya ko kuma girmama haka yana daga cikin alamar cewa kana da menene a zuciyarka tsoron Allah girmama waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da ke nuna tabbacin kana da me kana da tsoron Allah a zuciyarka Allah ya shiryar da mu akwai sauran lokaci minti nawa ya saura minti daya to ina da tambaya ta da dama na ce zan yi ban san ya za a yi ba mu yi tambayar ko mu bari dama ba ku yi muraja'a ba eh kyauta shi ne in ka iya ai an ma kyauta babba ba bai bra a ba lalle ba ne Allah ba salu ba zan nuna kawa ba yana da muhimmanci gaskiya dama tambaya ce muka ce za mu yi